الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 29 ga watan al-muharram hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na tamanin da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein ibn masa'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tauhid a inda malin yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi mana sharhinsu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan alkaba'ir manya-manyan zunubai karatu ya kai mun karanta hadisin al'imam abu huraira inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa daga ciki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce hadda sihiri yana daga cikin bala'o'i bakwai da suke hallakar da al'umma bayan da muka karanta hadisin muka ji abin da al'imamul bagawi ya kawo na ƙarin bayani dangane da wasu gaɓoɓi na hadisin to mun je wasu bayanai da malaman musulunci suka yi akan abin da ya shafi bokanci sihiri duba hadda abin da ya shafi damfara ta yanzu damfara ana ƙara sassauta al'amarin shi don kowa ya shiga amma da sunan bokanci idan da za ka je kasuwannin ƙauyenmu to za ka ga yanda mutumin ƙauye yake zuwa da hajin shi ya kasa ya siyar to haka bokaye suke zuwa su ma sina su rumfan ko su sha fage duk mutumin da yake da wata bukata ya zo ya faɗa ko kuma an kalle ka kawai sai a faɗa abubuwan da yake da alaka da kai nan da nan kawai sai ka gigice ka dibi kuɗi ka ba su a wani lokaci su bayyana da sunan masu wazin turmi wanda muka fi sanin su da wannan sunan ko su bayyana da nau'i da siffa na waɗanda za su zo suna yin wasu abubuwan ban mamaki na shigar da tsitaka ko matsefata ko shigar da abin da ya shafi kusa ko zarto a cikin hanci ko a karan baki a fitattaɗe kafan ko ta wannan kunne zuwa wancan ko ya nuna cewa yana shiga ta bakin dabba ya fita ta dubaranta ƙauyawa da waɗanda suke da raunin imani sai su karkata zuwa gare shi a ta ba da kuɗi ƙarshe ma sai koma gefe kaga ana ta ganawa da shi yana yin mutane tsafi yana mutane dabo wannan abin da ake yin ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin kitabun tauhid na doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi malamin yake cewa qala shaykh islam ibn taymiya fi manazratihi lis-sahrat al-bata bataihiyya al-ahmadiyya ar-rifaiyya ibn taymiya ne ya bada labarin wata muƙabala da tattaunawan da yayi da wasu bokaye waɗanda suke bin aƙidan ahmadiyya arrifa'iyya wasu 'yan ɗarika ne mun gano wannan kala ya ne shekul bata'ihiyya shi wannan shehi na ɗarikan bata'ihiyya ya miƙe yana makan shi kirari yana cika baki warafa sautahu ya daga sauti yana cewa na hannu lana a hawalu kaza wa kaza mu ne wanda muka gaji kaza ‘ya'yan gado mu ne da baiwa da karama da mu'ujiza iri kaza da kaza wadda al'ahawal alharika yi da awancewa suna iya yin abubuwa iri-iri wanda a al'adance ba kasafai ake ganin waɗannan abubuwa suna faruwa ba kannari yadda awon cewa su suna shiga cikin wuta ba tare da wuta ta ƙona su ba wa ghairuha da wasu abubuwa daban-daban wanda ya da'awa waqtisasihim biha kuma yace in ban da su ba wanda ke iya wannan sun keɓantu da wannan daraja da ita wannan karama tasu ce ta gado wa annahum yastahiquna taslim alhali ilaiha li ajliha sakamakon wannan martaba da wannan karama to ya kamata kowa ya miƙa wuya ya bi su saboda su yardaddin Allah ne su masu kima da daraja ne a wajen Allah har ma gashi wuta ba ta kona su kun gano wannan mafi yawancin sufaye waɗanda suka tara mabiya tun da da kuma yanzu kowa ya san sun shahara da irin waɗannan tsaface-tsaface da tsatsabe-tsatsabe da abubuwa iri-iri kun gano wannan da kyau ku wanda da haka suka ja suka yaudari da yawa daga cikin mutane suka bi su akan wannan ɓanna allah ya sauwaka قال شيخ Islam. lokacin da wancan shehu na ɗariƙa ya gama cika bakin shi sai shekul islam ibn taimiyya sai ya ce warafa'atu sauti ibn taimiyya ya ce nima sai na ɗaga sauti na wa ghadibitu cikin jawabin da na yi kana ji za ka san cike yake da fushi saboda an tsoka na allah kuma an taɓa janibin tauhidi ibn taimiyya ya ce na fusata na daga sauti na ce ana ukhatabu kullu ahmadi ina ƙalubalantar duk wani ɗan ahmadiyya min mashriqil ardi ila magribiha wanda yake rayuwa a gabashin duniya da kuma mayammacinta ko ina yake ƙarya suke yi ayyu shay'in fa'aluhu fin nari duk abin da suka iya yi da wuta in shiganta ne in meye fa ana asna'u mithla ma yasna'un ibn taymiya yace ni ma zan iya yin abin da suka yi wa man ihtaraqa fa huwa maghlub a kunna wutan mana a gani shehin sai fito ni gani na fito fage duk wanda wuta ta ci ya kone to an yi nasara akan shi ƙarya yake yi rubbama qultu a wani lokaci ibn taymiya yace har ma nakan ƙara da cewa fa alaihi la'anatullah duk wanda wuta ta ci Allah ya tsine mai albarka ya kalubalance su a bainan jama'a da suka fito suna cin kasuwa walakin ba'da an naghsila jusumina bil khalli wal ma'il har amma in za a yi wannan ka'ida shine kowa ya wanke jikin shi da ruwan ɗimi a barbada gishiri a ciki ban gano wannan a zo kowa ya fito za a zo da ruwan ɗimi a zuba gishiri in wanke jiki shi ma wanda za a kunna mana wutan tare shi ma ya wanke jikin shi fasa'alanil umara wanna su an zalika ibn taimiyya ya ce sarakuna a wancan lokaci kasan duk inda sarki yake waɗannan sufayen suna tsorata shi za ga sufaye sarakuna yaran gidansu ne an gano wannan da kyau ku zai wahala kaga wani ba saraki ba tare da sufaye sun gama lalata mai tauhidi ba gani yake su ɗin nan wasu kaman sauyin allah ne in ya rabu da su to kama ma ya rabu da mulkin shi to sanda ibn taymiya ya faɗi wannan magana to shine sai waɗannan masu mulki sai suka tambaye shi da sauran mutane fa qultu lahum fa qultu sai na ce li anna lahum khiyalan saboda su waɗannan shehunne naku suna da wata dabara ne fittisal bin nar ta yadda suke iya taɓa wuta ko su kunna ma jikinsu wuta ba tare da wuta ya taba su ba yasna'unaha min ashiya min dukhun da fadi suna wannan abin ne suna hadawa da kitsan kwado da wasu abubuwa a ciki wa qashrun narinj da kuma zaiba suna hada wannan da wasu 'yan abubuwa wanda ba zan fada ba mun gano wannan da kyau ko wa khajru talq da dutsen talq kun gano wannan da kyau ko haka suke hada abin sai a kwaba sai a shafa a jiki ko yanzu kai ka kunna wuta a jikinka zai kama balbal ba za ka kone ba ko yanzu kai shi yasa na ce ba zan fada ba Allah ya sa mu dace dan sai wani ya zama mai fitina wani ya ga wannan ba gobe mande ba kaso ina za shi eh hmm ko je lamban zango ko je ina ko je kasuwan dirimi kun gano wannan shi ma ya ja bage ya kunna wuta yana ci ya tattara kudin kauyawa ya mutu Allah ya kona shi fadajjan nasu bi zalika fadajjan nasu bi zalika ainihin da nan mutane suka fara ai kawai ai ai fa hada ya zaurul kudura ala zalik ai da shehun nan ya ji ibn taimiyya na son ya bata mai sana'a sai fara barazana cika baki ba komi a buga mana faƙala ana wa anta nulaffu fi bariya ibn taimiyya ce ni da kai mu fito tsaya fili ba da an nutli jisumana bilkibrit bayan mun zuba jikinmu mun watsa fetur mun gano wannan a zuba fetur a jikinmu mu wanke jikinmu da farko da ruwan gishiri da ruwan ɗimi sannan mu watsa mu jikinmu mai fetur faƙultu faƙum wa kastu ukarriru alaihi filkiyam ibini taimiyya ce na miƙe na ce miƙe mana shahi shi ya san akwai wuta ƙasa mun gano wannan da kyau ya yi hauka ne mun gano wannan da kyau ku ibn timiya ce sheik shehi miƙe na cewa miƙe ila zalik ya ƙi famadda yaduhu ya zaharu halkul kamis sai shehi ya ƙoƙarin tuɓa riga faƙultu ya ce la bar riganka hatta ta tasiri bilma ilhar wal khal a ɗibi ruwan khal to na gaya muku ɗaya yanzu mun gano wannan da kyau ko ruwan kalto a zuba a ruwan ɗimi ka wanke jikinka da shi ko ruwan gishiri ba kal dole kaga ya zo yana cewa yana zuba wuta bai kama shi ko ka je ka zubo ruwa a roban suwan wuta ko da karami ne ka zuba ruwan kal ka zo ka gunsa bakinka ka fuza mashi ka ce zuba magani yana sawa babbakewa zai sau da wannan sinadarin da suka zuba a jikinsu ko za ka wanke shi yana sawa zai kone saboda wannan sinadarin da za su shafa a jikinsu in ka sa fetur ko kalanzir ka sa wuta ko kalanzir ɗin zai gaji da ci ne shi ya cinye amma shi abin yana nan ba zai kona shi ba in ya shafa ko'ina a jikin shi ko'ina da za a jefa shi a cikin man fetur a cinna mai wuta za ga yana ci bal bal bal sai ta makoma dariya ko ɗimi ba zai ja jikin shi ba kun gano wannan da kyau ku to shine ibnu taymiya ya ce a in wannan ne ai mun sani bar riganka hatta tagtasul bil ma'il harri wal khal sai ka wanke jikinka da ruwan khal fa azhara al wahama ala adatihim nan da nan sai fara hayaniya kamar yadda suka saba ka zaga suke fara barazana ana zara ido kai billahi allazi rafanai za su ba ka suke yi ba faƙala man kano ya hibbul amira sai ba da cewa duk mai ƙaunan yin labai falye hadur hashaban ya je yi kirari ko gane ba ku gane abin da yake so yi ba duk wanda yake son sarki to ya tafi daji ya zo da kirari da kenan ya watsa mutane ka gane wannan yanzu sarki na zaune yana kallon iko Allah an ce din mai kaunan shi je yayi kirari kai yanzu in ka tsaya baka tafi ba ka nuna baka kaunan wa kun gane wannan da kyau ku me yasa in baka iya harkan ba yanzu yanzu nan sai su ga zai zubaro ka aw qala huzmatu khatab ko yace aje ayo kirari fa qultu ibnu taymiya sai ci a haza tsawilin haza ta tsawil wata firikin liljam wannan kawai dabara kake yi ka tsawaita magana kuma za ka watsa mutane ne wala ya hasul bihi maqasud ko ba za ka cimma nasara a wannan manufan naka ba bal kanadili yuqadu a kunna fitilla kawai mun gano wannan ko zo da laita ko ashana wa udkhil asbu'i wa asbu'uka in sa yatsa na ka sa yatsanka fihi ba adal gasli amma sai an wanke da ruwan kal mun gano wannan kai shi za dan bida ya ce dan izala yana da matsala mun gano wannan da kyau ku ba matsala bane ba ka da gaskiya ne shi za ke ganin akwai matsala duk wanda yake da gaskiya ko ba abin da ke damun shi da abin da mutum zai je yi wa maniktara kad asbu'uhu duk wanda ya shi ta kone fa alaihi la'anatullah Allah ya dine mai albarka aw qultu fa huwa maghlub falamma qultu zalika taghayyara wa dhalla ina fadin haka sai ran shi baci nan da nan ya tozarta mutane suka ce eh gaskiya ne eh gaskiya kun gane wannan ran suka kawo can an haka ne mana ai ba wani matsala bane ayi ayi a gwada a gwada kuma shi da yakinin ana wankewa da ruwan kal zai cuta inda ne ya kunyata gano wannan da kyau ku mala ya ce wal maqasudin minhu bayana anna ha'ula'i dajjalin abinda ake so a gaya maka ga waɗannan magaryata yakzibuna alal nas suna tara mutane su riga masa ƙarya bi misali hadhil hiyali al ta irin waɗannan yan dabarbaru wanda ba kowa ke ganowa ba mun gano wannan da kyau ko ka jarrihim sayyara bi sha'aratin wa ilqa'ihi nafsihi tata ajlatiha wa idkhal ashyakh al-hadida fi ainihi zai zo irin wannan yanayin ya samu gashi kawai da shi zai rika jan trela mun gano wannan ki ja trela kawai gana a ce duk ku ta riga trela nan ku tura ta duk jama'an siyi siyi siyi sai ce a kawo mai silin zaren lilo sai kulla a jikin trelan kawai sai ja ta ta juya ta haka ce kai malami uban malamai kaga karama wa ilqa'ihi tata nafsihi tata ajlatiha kuma sai ga ya kwanta karkashin tayan motan gano wannan trailer da lodi ta haushi ta dawo ko kuma ya tsaya ƙarƙashin inda ake ɗaga mota sai an ɗaga jack ya sama sai doro kawai ko kuma ya tallabe da hannu ɗaga a cire taya mai data kuma shi ba sofa di ba kun gano wannan da kyau ku wai da khala ashiya alhadida fi ainihi sai ɗibo ƙusoshi da waye ita zirawa idan shi kuma suna shiga kuna kallo ila gairi zalika mina sha'awazati shayatiniya da ire-iren waɗannan abubuwa na rufa ido na shedanci duk waɗannan abubuwan wajibi ne musulmi su tsaya Allah ya san su in ba ka ba da irin wannan yanayi na ƙarya da dabara da ha'inci sun ɓatar da mutane da yawa sun sa mutane sun zama mushirikai sun bar Allah maɗaukin sarki sun koma sun zama mashirmanta mala ya ce wamin ma ya ji tambihu alaihi wa tambihu lahu ya zama wajibi abin da ya kamata a tambihu alaihi a faɗakar da mutane a kan shi wata nabbuha lahu kuma mutane su faɗaku da wannan abin annas saharata wal kuhan su waɗannan bokaye da matsafa wal arrafiyin da waɗanda ke da'awan ba da labarin abubuwan da suke na gaibi ne in duba ya ba'athuna bi aqaidin nas suna wasa da ƙidun mutane bi haisi yazharuna bi mazhar al atibba ta yadda suke zuwa suke bayyana cewa su masu ba da magani ne mun gane da yawansu yadda su ga mutane sun ƙi yadda da su don sun koma wai su yanzu masu ba da magunan gargajiya ne a magunan iri-iri gaje a gidajen rediyo sun sai fili suna fara magana za a gane watsafa ne an fahimci wannan da kyau ko zo unguwanni kawai sai su ɗana lasifika sai ta surutu iri-iri ta faɗin abubuwa abin da suke faɗi daban kana zuwa ka zauna gabansu ko su ga wata mace mai raunin imani sai su fara gaya mata za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza daga lokacin sai su tsaface tsafacen su su bata mata imani su tafi kawai mara ya ce fa ya amuruna almarida bi zabahi li ghairillah haka za ga sun umarci mara lafiya da cewa ya je yanka ga wani wanda ba Allah ba بأن يذبح خروفا صفته كذا وكذا سيشي أجي أينك راقومي سبا كذا دا كذا أو دجاجة ko kaza aw yaktubuna kazan su ma suna da wayo idan matsakaicin mai kuɗi ne zuwa ce yanka rago idan babban mai kuɗi ne zuwa ya ce yanka sa idan talaka ne ya zuwa ce yanka kaza kun gano wannan da kyau ko ba za su ba zuwa yanzu kai ka zo suna kallon rigan ka kai kana neman gudunmuwa ne ba da za a taimake ka ka tafi kawai ba sai an kwace imaninka kuma an kai da tattalin arzikinka kaza daga sallah sai sallah ke haduwa amma boka zai je gaje ka nemo ta kuma saboda makin annabi muhammadu ne shi boka sai ya baka wuya sai ce mai siffa kaza mai siffa kaza kai ta zuwa 'yan kaji na garinku ba wannan kazan mai wannan siffar ka komo ga ce baka samu ba sai ce kawo kudin za a sa rawanai su kawo ta dama ba kaza ake so ba me ake so ko kuma ya ce ka kawo kazan kowace iri in gaje ka kawo kazan za ji duje ka rawanai za a shanye jininta yana tafiya ya sa wani yaro idan ne mai yanka abin shi mika gida ce a dafa ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye yana za ga matan bokaye akwai cin kaji sosai mana wallahi mana akwai cin kaji amma ba su gama da duniya lafiya kuma balintana kuma lahira ai mun yi katuwa katunmu na bayan aw yaktubuna lahum talasima shirkiya ko su rubuta musu laya da wasu hatami wanda yake dauke da kalmomin shirka wa ta'awiz shayatiniya ay ash-shaytaniya da kuma wasu karatattuka da za su bada ana karantawa na shedanci bi sifati harus wai wannan tsari ne yu'alliquna hafi riqabihim aba mutum laya ya rataya a wuya aw yad'una hafi sanadiqihim ko a ba mutum ya je sa kofar shagon shi aw fi buyutihim ko je su sa kofar gida a matsayin kunda ku ko a gona wai ta kunda a gona kawai ake sa da ko ana sa ta a gida ana sa a gida wai kunda kalmomin bokaye ne ba menene asalin kunda ina hausawa na asali kunda me shi za a gama sa laya a can saman za ka shiga gida da a ƙasan hausa kafin bayyanan sunna ba gidan da za ka je babu wannan mun da baka yi ziyara gidan wasu 'yan uwan abokanmu na sha baku wannan labarin a zamfara da magaje mai gidan yana da mashin roadmaster barayi suka haura ta katangan gidan suka biyo ta tsakar gida suka shigo zauren gidan suka bude kofar gidan suka sace roadmaster suka tafiyansu da garin allah ya waye ya fito zai tafi masallaci da asuba ya haska bai ga roadmaster ba kuma shi nan ya aje shi ya shiga cikin gida ya fata nan ko ya manta ya shiga da shi cikin gida ne ya bincika ko ina bai gani ba yana zuwa kawai sai duba saman kofan gidan sai gabe ga kunda bai ci haba sai yanzu hankali na ya kwanta ni na san ba zai waye ce shi ya san ba za a iya sace mashin din shi ba sai an sace me sai an sace kunda kaga dai ko da karamin yaro ya kamata a nan wajen ya gane cewa kai tsoho ba ka da hankali ya za a yi a ce kunda ta iya ba mashin kariya ita ba za ta iya ba kanta kariya ba kun gano wannan da bincike bincike yana sai ga kundan an jefa ta a kwakwaron kofar gidansu da suka sace sai suka yar suka tafi da mashin din a da unguwan nan na san gida zan iya lissafa guda goma wanda kofar gidan ka je shiga za a ga nasu kundan har da kahon rago haka aka sa banda batan basira ka fa sha jin labari barawo ya sace garken awaki da ransu kowanne da kahonta amma wai sai kaho na yankakkiyen dabba za a sa wai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai an dade ana wasa da hankulan mutane Allah ka saka ma Abubakar gumi da alheri kai izala ta yi aiki wallahi malam duk wannan shirka yanzu ba a yi inda ne duk wanda yake nan wajen da layan shi a wuya haka ne ko guru ko kambu daga mutane ko na dan kulla mai kambun shi sai ka ce wata ibu durwa daga mutum da laya a kai Allah mun gode maka wala tun da nake ban taba daura laya ko guru ko kambu ba inda niki amma wasu sun daura Allah ya sa dace Allah ya shirya da mu wanda taba wannan magana ya ce dama ka aika aicin da baka taba yi ba dole dama ba za ka san darajar abun ba nace a yanzu ashe duk wanda Allah madaukin sarki ya shi bai taɓa wannan ɓannan ba shi ne bai sanin darajar shirka na ciro Allah madaukin sarki ka sa ba za mu ƙara ganin darajar shirka ba kuma wallahi tukuna ku sai hannun ma 'ya'yanmu da jikokinmu masu zuwa su gara mu yanzu muna ganin mu shirkai ƙila ba maki ana ganin ƙimarsu da darajarsu za ku gaisa za ku yi kaza 'ya'yanmu ba su ga darajarsu ba ya kawo ka san wannan wallahi malam ba su gani ba kuma duk gidan da yake shirka ku ina gaya muku daga kan manyan gidan ku an bakare don duk wannan da aka haifa 'ya'yan gidan da jikokin gidan ku wala dan rabon sunna ne ya kawo da kusan wannan allah ya sa mu dace ga dai gidan nasir kabara nan sun anshi sunna mu gane kwai ɗaya daga cikin ɗan shi khalifan yanzu ya fito ya fajjare bayanai dama abin da ya kamata su yi kenan an gano wannan a za a faɗi gaskiya sai allah maɗaukin sarki ya ci gaba da wanzar da gidan amma da waɗannan ƙarerayen da ake ana damfarar mutane ana ɓata tauhidinsu wala sai dai allah ya ƙara rusa gidan duk wani gida da kaga ya shahara da sunna yau a najeriya to za ka ga alherin abubakar gumi ne Allah ya taimake mu wa ba'd al-akhar yadhharu bi madhhar al-mukhbir an al-mughayyibat wanda daga cikin bokayen in ya tashi bayyana wa mutane zai bayyana masu wai shi mai bada labarin abubuwan boye ne wa amakin al-ashiya' al-mafquda ko ya rika bada labarin inda wasu abubuwa suka bata ba gansu ba bi haisi ya atihil juhal ta haka za ga jahilai sun zo mai fa yas'alunahu an al-ashiya'i dha'i'a ana tambayin shi abubuwa da suka bata fa yukhbiruhum bi annaha sai rika ba su labari ai wannan abin ga inda take aw yahdura halahum kuma a zo masu da abin akwai bokan da zai haka akwai matan da aka sace mata gwalagwalai wanda ya sace gwalagwale ya tafi Legas, ta je wajen wani boka a nan nan tudin jikin bokan yake ta biya shi ya yi kulumboto kawai sai ga waɗannan zinarin nata bokan yaron da ya saci gwalagwalan ya tafi Legas ne da gwalagwalan yana nufin zai siyar to yana da 'yan kuɗi sai ya hada da kuɗin ya ɓoye da aljanin ya je ɗauko gwalagwalen su ya haɗo da kuɗin dubu sha biyu da aka kawo bokan ya ce to kin ga har gwalagwalen ki ma sun haihu tsora ki haɗa da kuɗin da kike tafi yaron bayan kwana biyu sai ya dawo ta same ta ce kai ina gwalagwalai na ya ce to ai shi gwalagwalen nan ma sharri suka zama mashi domin inda ya je ɓoye su hada 'yan kudin shi ya hada an sace gulagulun kuma an sace kudin kun gane take ban labari ga yaran a tsaye musa ba na cikin zama kafira cikin sake musulunci an gano wannan surkin wajen kafiri to akwai shaɗanin bokayen da tsafinsu ya kai ƙarfinsu haka an gane akwai boka da zai iya maka bokanci idan kana rigima da wani mutum yana nijar kana nan wallahi zai iya sa aljinu su ɗauko shi su kawo shi ai ta mai bulala a nan kuma a gama a sake shi a nan ya san yadda zai kudin mota ya koma ko kuma a ɗauke shi a mai da shi to da tsafi duk yadda ba ka tsammani wallah suna iyawa an gano wannan da kyau ku duk yadda ba ka tsammani allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce bi wasu tati umala'ihi mina shayatin yana wannan aiki ne ta hanyar abokan aikin shi shaidanin aljanu ai mun gaya muku yadda suke nemo shaidanin aljanu ko wa ba'dhum daga cikin wasu bokayen kuwa yazharu bi mazhar wali shi yana bayyana ne a matsayin shi waliyi ne lahu alladhi lahu khawariqa wa karamat shi yana da abubuwa na karamomi أو من مظهر الفنان كالدخول النار شيء عند مكرنتا ولا يؤثر فيه وتاباتا من تاسيري وضرب نفسه بالسلاح ونكما يبين kaga yana yanka wuka shi dan tauri ne duk wannan maganin tauri da ake sha to sihiri ne tsafi ne bokanci ne aw wadu nafsi ta ta ajla'i sayyara wala yu'tharu alaihi aw ghayr zalika min ash-sha'awatin da abubuwa iri-iri na rufa ido allati hiya fi haqiqatiha sihirun min amali shaitan sihiri ne aikin shaitan ne yajri ala aidi ha'ula'i lil fitna waɗannan suke ganin ababe suna faruwa a hannun irin waɗannan matsafa domin su fitini mutane aw hiya umurun takhliya takhliliya la haqiqata laha ko kuma rufa'ili ne kawai na shiriri ta bal hiyal khafiya ya taɗawalo na ha a mamal anzar ka amali sahar ta fir'auna bil hibali wal isi kamar yadda bokayen zamanin fir'auna ne suka ɗauki igiyoyi da sanduna suka watsar ba su zama maciji ba tsabar rufa'ili ne kun gani yanzu akwai wani program da ake yi a tashan nbc action sunan shi hifa hifa nuna bokanci ne ake yi tsafiyar fa'ido magic kai tsaye a yanzu haka suna yin shi abu ne za a tara mutane ana yi da in suna wannan abin suna nuna yadda suke dabaran abin kun gano wannan da kyau ku ta ma yanzu ba su nunawa wannan da ake yi ba fa'idan ba ne asalin tsafin ne aljanin ne suke amfani da su an gano wannan da kyau ku su dai kawai Allah ya kiyaye kuma da haka wasu suke neman adireshin waɗannan matsafan suke bin su ƙasashensu yanzu ko kun sa'an koma zuwa tsafi ƙasan china da koriya da japan wallahi malam asalin inda matsafa suke ko indiya za ka je boka ne za ka shiga wajen shi kana shiga yin shi sai gan shi kawai a zaune a sama kawai ya lankwashe kafa a sama ka shiga ta tsakanin ka yi haka ka yi haka ka ji babu komi matan shi da bido ita ma ya sa ta a sama ɗan shi ma ya sa shi a sama kai ma a sa ka a sama mun gani kaga yanzu misali bokan da ya zo yana jan carbi ya saki carbi a kan iska mamakin wannan bai kai na wancan da ke saman mai saman iska ba za ka zo da abu kana ci in abinci ne sai ya sake shi kana sakin farantin sai ya tsaya a sama kuma ka shiga cin abinka sai ce mai kike so a maka duk abin da kake nema sai a nuna maka in ɗan siyasa ne sai ya mai wani kulumboto kawai sai a nuna mai gashi a kujerar shugaban ƙasa ga adc ga kujerar mai court of arm ɗin na a bayan shi kawai ya zo na yana ba da umarni har ma a nuna mai wasu daga cikin ministocin da ya nannaɗa ya gansu kuma shi bokan bai taba zuwa najeriya ba tsaban aiki da aljanu ne kawai an fahimci wannan da kyau ku sanda ya iso gidan bokan nan da nan akwai aljanu a gidan 'yan cika aiki kan kai haka za su sa a tambayi sarkin aljanin da ke garin wannan mutumin wannan mutum me yake yi suwa yake tare da su me kaza nashi nan da nan labari zai zo ƙasa da sakon talatin mutanen shi da ke gari gari kaza kaza wanda a ran shi yake sa ran in an kaba gwamnati ga mukaman da zai ba su gaba ɗaya sai a nuna mashi ga su na ma ofisoshinsu suna ta abubuwa duk ya naɗa su ga sha ya zo ran gadi ga yadda ya karɓo wajen kamfen ga kaza ga kaza shine sai a taro malamai a tura su a ce jesse mawana magana ya janye ya bar ma ɗan uwan shi musulmi saboda kafiri zai ci zaɓe in musulmi uku suka raba ƙuri'unsu ana zuwa sai ce shi ba zai janye ba ku ja ayanku da hadisinku ya ce tab ba zai ji ba kuna mai hasada ne saboda shi yana ganin nasara raba-raba ta samu jama'a kun gane kwallo abin da ke faruwa kenan an je an mai tsafi an mai asiri ya ga abin gaske ne sa'an shi kudin su janne ya zo tun daga firamare saka da shi yana koma ce kai kai kuskure iri kaza ai an gaya ma sanda za ka shiga jirgi daga nan ka tafi da wata kafa ka shiga ya ce ya manta ce da kafan damu ka shiga masallaci ne da kafan hagu za ka shiga kawo su kudi ai duk sanda ka je wajen boka ka ci gaba da rakiyar asara kenan har da za su aka kabari don wasu kudin da ka sake su ko kafin ka bi su ka kamo su wasu za su kara raka su iza karka yi da wannan kana zuwa ka zauna boka zai fara baka labarin abin da ke ranka duka za a gama ta je kasuwan ƙauye tana gittawa sai ci habawanci bai basanta ba aljanni suka kyankyasa mashi abin nan da kika yi ke da wance da wance sanda kuka yi kaza ya ba ta labarin rigima ne ko abin da ta nufo da kuɗi da yadda ta kulle su da yadda aka ba ta da abin da ta zo siye da abin da za ta yi da shi da komi da ke damunta ko yake sa ta farin ciki ko komi ya gaya mata ita dukiya da matsala iri kaza da kaza in ba da imani sai ta yi ne sai ta jiyo sai ta lankwashe kafa yan kudin da ta zo da su ta kwanto su ta miƙa makafiri suna na kasuwan ƙauye sun kasa sun tsari isa matanka yin za ta kasuwan ƙauye ka raka ta in ba ka ba ta haƙura in ko lalle sai ta je to ka ba ta buta guda na tauhidi ta shanye yadda za ta je ta dawo da me da imaninta an gano wannan da kyau ku in ba haka ba sai dai Allah don kamata yi hukuma ta tara kasuwannin ƙauyen nan bokayen na a kama su sama da yadda ake kama 'yan yankan aljuhu da gara ɗan yankan aljuhu so miliyan guda dawa da boka shi ɗan yankan aljuhun ya samu sa'an ka mai zai yanke ma shi ko boka ya samu sa'an ka mai zai yanke ma shi ɓarawon imani ne kawo ya fi illa don kana zuwa lahira ba imani tabbas ina za ka wadda za ka yi mutum allah madaukin sarki ya tsere mana imanin a cin hadisin annabi ya ce wa akulun riba da kuma cin riba wa huwa fadlu malin bila iwat shi ne mutum ya samu riban kudi shi bai ba da komi ba an gane wannan wannan riba ne riba tana da fanni iri-iri fa an gani riba fanni ce iri-iri misalin riba shine za mu zo mai bayani a kan ribar fadli da ribar nasi'a an gani mutum ne zai zo ga wasu kudi a tare ba fa nashi ba ne sai ya ɗibi wannan kuɗin sai ya je sai ya siyo kaya da su mun gani sai ya zo mai wannan kuɗin kuma zai sai dama da kayan kuma ya sami riba kuma shi bai yarjejeniya da shi haka ba ya suna wannan abin nau'i ne na riba ko kuma misali kai ne zai ce maka wannan abin za ka siye shi dubu biyar sai ka ɗauko dubu biyar ɗin ka ba shi ashe asalin kudin wannan ɗari bakwai ne a cikin wannan dubu biyar ɗin kaga ya ci riban nawa dubu hudu da nawa tun kafin ma ya je siyo maka shi zai raba wannan kudin nashi bigeri iwat an gano wannan da kyau ku wannan nau'i ne na riba sannan in yaje siyo wannan abin zai samo discount aƙalla na 150 ko 200 da kuɗinka fa sai ya kawo maka abin ya ci riban 4,500 a cikin dukiyarka yau irin kasuwancin da ake kenan a wasu wajaji lokacin fada ya za a fada amma haramun ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko da yake wasu ulama ubani isra'ila sun ce wai sun san inda karatun yake amma lokaci zai za su gaya mana ba don allah ba ko don iyayensu ba sai sun fada ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine mala yake cewa huwa fadlu malin shine ka samu raran kudi bila iwat ba abin da kai ko baka ba kowa komi ba kuma da za ka je da wannan kudin a sace ko to an yi asara kenan ba za ka biya ba shine ribhu malam yudman ka ci riban abin da ba za a cika taron shi ba wannan haramun ne kawai mutane sun takaita riba akan ribal fadli da riban nasi'a kuma abin da ya jefa cikin wannan matsalan jama'a ba su karatu ba sun je sun karanta arabiya ne kawai sai suna fassara ƙa'idoji da nasoshin addini da me da tsabar larabci to ga mai da ba za a ɓata ba in haka ne duk waɗannan mawaƙan na misra aida sun zama malamai sai su tara mutane su rika tafsiri su ma ina larabawa ne Allah shi kyauta mala ya ce wa akluhu tanawuluhu bi ayyi wajihin kana aklun riba mala ya ce yana ɗaukan ko ta wani fanni ne kai mu'amala da riba to kaci malin zai kawo mana misali wani zai ce aini da na tattara kudin riban da muka yi ɗin gida na gina kaci wani ya ce mashin ya siya wani ya ce ya sai fili wani ya ce ya sai mota duk ya sunan shi kaci ka sa kowan suke cewa sai kaci abinci ne kaci saboda ƙur'ani ya ce mai alladina ya akulunar riba waɗanda ke cin riba la ya komo na illa kama ya komo ladi ya ta habbata hushetanu minal mas bai iya miƙewa sai irin yadda wanda shaɗin ya shiga jikin shi yake farfadiya yake fagamniya yake mikewa to sai suke cewa al'akulu ne innan lalzina ya akulu na amwalar ya tama zulman sai ce kaga ci ne in ya saci dukiyar maraya ya riga ko ya saci dukiyar maraya ya sai wata kadara sai ce wai wannan wai cin da ba ci yayi ba to babu komi wannan tawili na banza na wofi kenan da kokarin bata mai shari'an da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita daga manzan Allah Allah ya zo da ita daga Allah Allah shi kiyaye ila qaulihi wa harrama riba har zuwa inda Allah ya ce ya haramta riba qala bunu da qiqin al-aid ibnu da qiqin al-aid yace wa huwa mujarrabun lisu'il khatima shi kaga majrabun lisu'il khatima duk mutumin da yake cin riba to yana jamma kan shi ya mummuna mai cikawa duk wanda yake cin riba wallahi ba zai kyakkyawan cikawa ba don ba zai cika da imani ba mahala ce na ozu billahi min zalika muna roƙon allah maɗaukin sarki ya tsare mu daga wannan bala'i mahala ya ce lesal murado hususul akli wa inna ma kullu listi imalat da allah maɗaukin sarki ya ce ci ba ana nufin wai tsantsan mai ci ka samu shinkafa na riba ko kudin riba ka je ka siyo wani abu ka ci ba ma da ce duk wani abu na amfani da kai da dukiyar riba min akalihi ci kai aw lubsihi ko me tufafi ka siya ka sa wa ihda'ihi ko ka ɗauka kai kyauta ko ka ba da kudin sadaki ko kai ko menene ila gairi zalika ila gairi zalika zuwa ga wasu abubuwa iri-iri kullisti imalatin riba haramun sannan ma da ya ce duk wani mu'amala da za ka yi da dukiyar riba haramun ne waka zalika manid da kharahu indahu haka wanda ya zama an tara kudin riba nashi ne sai ya ɓoye a kwafi ya ci mun gane ko kuma aka bashi ajiya ya ɓoye auji alahu rasidan lahu ko ya zama mai tsaron dukiyar riba kalme kalbank banka kun gano wannan da kyau ku musiban tana da yawa za mu zo wannan wajen duk wani harka na riba da kasar riba ne aka sa ka a ciki ko ka shiga bala'i Allah shi kyauta ƙalallahu ta'ala Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal lazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wadaru ma baqiya min riba abin da ya saura na dukiyan da ya rage a baku na riba ba a riga an ba ku ba to ku kau da kai ku bar wannan dukiyan in kuntum mu'minina in da gaske ku mu'mine ne fa in lam taf'alu in kuka kiyarda ku bar wannan dukiya na riba to fa adanu bi harbin min Allah wa rasulih to Allah madaukakin sarki yana shelanta muku ku shirya yaki za ku yaki da Allah sannan za ku yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gano wannan da kyau ku sakamakon me sakamakon cin riba za ka yi yaƙi da Allah za ka yi yaƙi da manzan Allah kuma wannan hukuncin bala'in da mai badawa da mai karɓa sawa'a duk ɗaya ne kaga ce ai na bayan da zan iya ne kai bayan da ka yi ƙarya kake yi rubu musiba ce Allah shi kyauta kuma in ka sake ka ɗauki kudin riba ko nawa yake ka hada da kudin ka ko sai sun lalace fa ta ga da san wannan shi yasa ko da banki da kake ajiyan kudi suna sa ma interest ko kai marmar ka je ka cire shi in ka bar wannan interest din ko sai ka rasa asalin uwar kudin kai hankali ka cire shi a cikin dukiyarka to shi ne malo ya ce wa harbullahi annar yakin da Allah zai maka shi ne zai saka ka a wuta wa harbun rasul shi ko yakin manzan Allah fa a saif takobi an gani idan ka gama duniyan nan ka tafi lahira annabi bai yaƙe ka ba mabiya annabi ba su yaƙe ka ba me zai biyo baya za ka je lahira ko? to wutan Allah na nan najiranka Allah ya kiyaye mu shiga wuta a cikin littafin iqazul afham fi sharhi umdatul ahkam na Suleiman ibn Muhammad juz'in farko shafi na 45 mala yace an ibn mas'udin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Abdullahi dan Mas'ud daga annabi annabi yace ma ahadun aksara minar riba babu mutumin da zai yawai da cin riba illa kana amruhu ila qilla sai ya zama al'amarin shi kullum baya yake yi kullum baya yake yi shi yasa akwai wani dan kasuwa da ya ce man wai shi me ya faru ne gare shi kullun jalin shi kullun sana'an shi abubuwan shi baya baya suke yi na ce wallahi riba kake ci kana ta'ammuli da abin da Allah ya hana sai Allah ya lalata abubuwan da baka yi tsammani ba na hudanka da harkanka da mu'amalanka komi naka siyasu su ce rawahu ahmad wannan hadisi al-imam ahmad ne ya ruwaito shi wa qala ibn qudama ibn qudama al-maqdis yace ajma'at al-umma ala anna riba muharramun dukkanin al'umma sun haɗu akan cewa riba haramun ce والربا ينقسم إلى قسمين إذا دي الربا تتاكس جدا بيو ربا النسيئة وربا الفضل أكوي ربا النسيئة ربا wanda ake nami na jinkiri akwai riba nami na fifiko malam zai mana bayanin menene ribal fadli da kuma riban nasi'a dukkanin waɗannan nau'i na riba guda biyu to a musulunci haramun ne al'awwal na farko mala ya ce riban nasi'a ma'ahozun minan nasi' wa huwa ta'akhir shine jinkiri tarifuhu yanda bayanin riban nasi'a yake shine ta'khirul qabd inda al-mubadalati rabawi bin rabawi sawa'an kana min jinsihi aw min ghairi jinsihi idza tahadda fil illa shi wannan riban nasi'a shine a baka abu a ce ba za a karba yanzu ba sai lokaci kaza amma in ga tashi bayarwa to za ka bada da me da ƙari kun ji ɗaya akwai kuma dubaran da suke yi yanzu za a ce yanzu an baka bashi naira dubu hamsin in ka tashi biya nan da wata biyu za ka ba da naira dubu hamsin kaga an taimake ka ne bashi ne to amma idan watan ya ƙare sanda za ka biya sai ka zo babu abin biya a hannunka to shi kenan an samu matsala sai a ce za ka ba da dubu sittin sai a ƙara ma lokaci kaga ta daini kenan sai a cin riba a kan wannan idan aka ƙara watannin da aka ɗaga ma ƙafa za a ƙara dubu goma sai suka yi sai baka bada ba sai a ce to kawo uwan kuɗin dubu hamsin ɗin sai ka ce ba ka da su sai a ce to dubu goma ta ƙaru ina dubu goma kuma na wancan riban da ya zama dubu sittin sai ka ce to gaskiya baka samu ba sai a ce to nawa ne za a cire a dubu goma a raba ma dubu hamsin nawa kenan dubu na dubu na a yaga dubu biyar kuma dubu hamsin ne duka take da nawa take da dubu goma duka dubu hamsin din rage dubu goma ta ga dubu ɗaya kenan ko dubu na eh ɗari biyar kenan ko sai a ce ya ɗari biyar eh yanzu misali dubu hamsin goma goma nawa ke cikin hamsin ba biyar ba to yanzu misali in za a raba dubu goma gida biyar nawa zai bada dubu biyu sai a ce to yanzu ita wancan riban ta ciwo nawa ta ciwo dubu biyu kene yanzu an ƙara ma mutum nawa dubu sha biyu in an hada ana bin shi nawa dubu saba'in da na da biyu idan ya karu wani watan da aka aka daga mai kafa ya zo bai bada ba sai a ce to kawo dubu hamsin asalin kuɗi in ka ce babu sai a ce to dubu goma ta karu an gano wannan da kyau ko to yin sai a ce to yanzu kawo dubu ishirin da biyu na wancan kuɗin ƙarin in ka ce babu to sai a kalli percentage ɗin sai a ƙara maka yanzu an tashi ƙara maka za a ƙara maka dubu hudu da wasu ɗaruruwa a kai cin da akwai dubu biyun nan na kai kun gano wannan da kyau ko haka za su ta ƙaruwa su ta ƙaruwa lokacin da za ka samu dubu hamsin ɗinsa ka biya to matsalan da za ka fuskanta shi ne ƙoƙarin biyan kuɗin me kuɗin ruwa shi ne irin bashin da ake ba gwamnatocin ƙasashe haka yake ƙaruwa kaga sun biya uwar kuɗin amma riba fa an kasa biyan shi nau'i ne daga cikin nau'in me riban nasi'a shi ne ake ba su ya wahalar da su kuma su rasa yadda za su Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce misal burrun bi burrin ba da shahar za a baka tiyan alkama idan wata ya ƙare za ka kawo alkama zahabin bi zahabin ba da shahar za a baka zinari in ka tashi kawowa za ka kawo zinare ne bayan wata guda riyalat bidanarir ba da usbo kun gane to amma in ya wuce daga ma kafan da za a sai a dan kara ma wani abu kai kamar yadda ake ba ma'aikata bashi mun gano wannan da kyau ko wannan riban nasi'a ne za a jinkirta maka amma kuma akwai mai percentage da za a ɗiba na wannan kuɗin ka bayar wannan musiba ne yawan waye gari malamai da yawa suna halattar da wannan ko me yasa suke halattarwa wai saboda su samu mutane mabiya wai su bi su su halatta abin da Allah ya haramta don samun mutane sun yadda su fada wutar Allah da hukuban Allah a ranar kiyama saboda wannan tarkacen iskan an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa min riban nasi'a qalbu daini alal mu'sir za mu ji wannan karatu na gaba da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum